muna buƙatar addu'a yau mu ma addu'a ta mu ce ta biyo ta kanmu insha Allah kamar yadda muke karanta na mutane mu ma muna buƙata muna da mara lafiya a asibiti tana kwance za a yi mata aiki su muna buƙatar yan uwa ɗalibai da muke tare da su wani da suke ji mu a nesa su taimaka mana da addu'a Allah ya sa ya aikin da lafiya kuma Allah ya sauka duk wani abu mai wahala wani firgici Allah ya kawar da shi na kuma ba mu lafiya gaba ɗaya da musulmi duka gaba ɗaya wannan ba Allah yake cewa karan kalla Allah ƙar lafiya da nisa kwana masu ɗumbin yawa da kuma dubun basira ya ce malam akwai kiɗa da ake yi na fareci ya ce band wanda idan za a yi fareci ake bugawa menene hukuncinsa wannan shi kiɗa duk kiɗa da na fareci da na ina duk sunansa ne kiɗa kiɗan nan dai yana nan hukuncinsa a shari'a wanda aka sashi a fareti da wanda aka sashi a masallaci da wanda aka sashi a gidan biki da wanda aka sashi a ko'ina sunansa ne kiɗa ba fareti ne laifi ba kiɗan kuma dan ya shiga cikin fareti ko dan ya shiga gidan biki shi kiɗan kai ko a magabarta a yi shi gidan tsoron Allah ne kan ko tun da dai sunansa kiɗa kiɗa kiɗa haram ne la ya juz to shi wannan tsarin fareti da wayin daman ba tsari ne na musulunci ba tsari ne da muka koye shi daga wajen wasu su kuma suna yin wani abun ba da tunanin cewa bari su yi shi yadda ya dace da shari'a idan su sun saka kiɗa sanyi ko kuma ku saba na abu maimakon kiɗan ko ba ka bane yawa ku rinka yin yan wake-wake haka na zaburarwa wanda zai sa mutane su zabura su shi kenan Allahu alam Allah ya ganar da mu wannan ya ce Allah jikan iyayenka Allah ya mana abuwa ya ce gaskiya ne yan bidiya ba za su shabar alkawar ba kwarai kuwa hadisi ne cikin bukhari ya zo cewa idan an zo ruwan nan da ake sha maganin ishirwa a san za a yi wata ishirwa da ba taɓa yin ta ba a filin hisabi mutane za su garzaya wani tafki don alkausara za su je su sha ruwa da kofuna sai su tarar da mala'iku da tsumaku da abun duka suna ba da kashi wa wasu wanda Allah zai zo ya tarar ana dukan wasu a cikin al'umma ana ta shauɗa musu tsumakiya sai sun je za su sha sai mala'iku su kore su da tsumaku sai annabi ce ya ce da su ummati ummati ummati al'umma ta ce al'umma ta ce al'umma ta ce to sai a mala'iku su ce da shi fa innaka la tadri ma da ahdathu ba'dak kai baka san me suka yi a bayanka ba fa innahum ghayyaru wa baddalu sun canja addinin sun bata shi gaba daya annabi ya ce to fasokan fasokan fasokan to ku tafi ku tafi ku tafi ku nesanta ruwan da ba za su sha wakil shi ne kake jin wani yana cewa idan mutum yana bida to ba lallai ba zai sha ruwa alkausara ba Allah kare mu wai wani uba ne yake takurawa ‘ya'yansa yana hana su tara gemu kuma yana hana ɗage wando malam son su yake yi ko kwade matsawa ce Allah mai da malam gida lafiya to shi dai wannan uba a ya ba da ɗari biyu sadaka nan a bashi amsa a kamun da babansa yake masa shi wannan uba bai kyauta ba ko dai yana fama da jahilci don duk uban da zai hana ɗansa ya tsaye da gemu tabbas akwai jahilci a tattare da shi bai sani ba duk uban da zai hana ɗansa ya ɗage wandonsa me ya ɗage wando kar ya yi wandonsa ƙasa ya rinka take shi to tabbas tsohon nan dattijon yana fama da jahilci to a nan tun da jahilci yake fama da shi bai sani ba malamai suke cewa al'insan da adu ma jahil mutum abokin gaban abin da bai sani ba to ya za a yi to a yi kokari a ilmantar da shi cewa wannan abun ba sunnar annabi ne za ka gan shi da carbi yana rike da shi yana yi wa annabi salati to amma bai san muhimmancin tsaye da gemun ba dan me yasa bai je makaranta ba dan ya zama baban ka ba lalle kuma ya zama malami ba me yasa yake hana ka dage wannan ka bai je makaranta ba yanzu wando fa duk wanda ya bar wannan sa ya wuce idan sawu ko yake take wannan sa hadisi ya tabbata cewa wannan mutumin da mutum man jarra sawbahu khuyala kuma aswala min al-khabayn min al-izani fi an-nar ai sahibu hufin nan akan masu fassara suka ce to yaya babanka zai zo ya in banda jahilci ba ya zai zo ya saka ka rinka aikata aiki irin na ya wuta ai asalin daman suturar mumini duk mai imani mumini ai baya barin wannan sai wuce idan sa yana taka wannan sa in ma ya bar shi ya take to sai dai akwai wani uzuri zai dage shi bai da daɗi ma wando ana taka shi riga ma ba ta da daɗi tana jan ƙasa kenan yaya suturar musulmi take ya ɗage ta alal aƙalli saman idan sawo wannan kullutun na idan sawo kada wannan ka yayi ƙasa da shi in ya yi daidai da shi ba laifi in ya ɗan yi sama da shi kaɗan ba laifi in ya ɗage shi ya zama rabin ƙori wannan to haka aka wasu kaga wannan tsoho akwai jahilci gemu fa tun da annabi yake bai taba sa aska a kafarsa ba bai taba askin yamma ba to yaya uba musulmi da yake son annabi zai ce ɗansa sai ya sa aska ya kaɗa yamma kaga akwai jahilci yanzu aikin da yake kanka shine ka yi ƙoƙari ka ilmantar da shi uba ka yi ƙoƙari ka me ka ilmantar da shi uba ka ba shi karatu da ilimi ya gane don kada ya wayi gari yana yaɗa suna abu na biyu ko kuma ɗan bid'a ne ya faɗa hannun malaman bid'a da suke da gangan suke yaɗan wannan zahira ɗin saboda sifa ce ta ahlus sunna duk inda ka ga ahlus sunna mai addini musulmi ya ɗan bar gemunsa ko yana kulawa da shi me yasa ya bari wataƙila baya da ra'ayin ya bar gashin amma tun da aka ce mai annabi ya bari to shi ma ya bari kawai yana raya wannan gemun ne saboda manzo Allah ba shi ma bari ya bari shi kenan kawai kuma manzo Allah ce damun bambancin mata da maza shine me gemu ai namiji ba zai zo ta katse haɓarsa ya zo yana kama da mata ba mace ce nan ɗin ta tas ba komai amma namiji duk inda ka gan shi yana da me da gemu sai dai shagiri wanda kuma dama abun haka babu ne kawai kun fahimce ni? To, ‘yan bid'a da wasu malaman bid'a suna adawa da sunna ta gemu, saboda alu sunna suna ɗaya da gemu. Su ma jahilai ne. Ko mutum ya yi adawa da ɗage wando, ko mun shakiyancin mutum, bai da dalilin da zai kawo ya halatta wa mutum musulmi ya saka wando yana take shi. sai dai ya ta sawa shi yana takewa saboda kawai alama ce don bidiyar ba saufa talamun da sannu za ku sani to kaga in dan bidiya ne to aiki ya same ka kwari ka dawo da babanka kan me sunna to anan gurin shawara ta shi ne duk yaron da ya fada hannun uba mai wannan dabi'a to yayi kokari ya yi wa uban bayani da uslubi mai kyau baba wannan gemun da nake bari kai haƙuri don Allah ka saurare ni tare da dukkan girmamawa da mutuntawa ya tabbata ne a hadisi a sunnar annabi na san baba kana son manzon Allah kuma kana kaunan manzon Allah wallahi san annabi yasa na tsaye da wannan bakin annabi ba. kuma gemu addini ne shari'a kuma baba duk wani malami da ka sani ka tambaye shi dan Allah annabi bai da gemu kuma baba ka tambaye shi dan Allah Allah bai ce mai koyi da annabi ba to ba bai za a yi fada da ni dan na yi koyi da annabi kuma duk malamin da ka sani ka tambaye shi yanzu laifi dan musulmi ya yi koyi da annabi ni a gamsar da ni inda aka gamsar da ni wallahi zan aske shi idan ya kama zage-zage bai ba da amsa ba ka ce baba Allah ya baka haƙuri Allah ya baka haƙuri Allah ya baka haƙuri karka ce za ka aske karka ce ba za ka aske ba amma gobe ka zo gaishe shi da ke munka wannan ka ba dage shi ƙwarai da gaske to ai ba saba masa kai bai fahim ai dama na gaya maka bai gane ba ne duk yadda za ce yaron nan da ya dage a kan wannan abu wataƙila ya je binciko ai la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliqi annabi ne ya fara ba a yin da'a ga wani kowaye shi wajen saba wa Allah mahalicci kowaye a lokacin girman wa ake duba Allah amma babu zaki ba cin mutunci ba wulakanta in kuma ya dauke maka kwanan tuwo ne to wannan kuma bayanin sai dai daga baya dan zai iya yiwa ya dauke maka kwanan ka sake dawowa Allah ganar da wasu suna cewa ka aske ka dage ka take wasu suna faɗa amma ni wallahi ban gamsu da wannan fatawar bane shi yasa ba zan iya faranta ba amma ba mamaki ka je ga wani malami ya ce a aske kawai take wannan kawai wani zai iya gaba amma ni dai ba zan faɗa wannan wannan na jin tsoro Allah gane da wannan gaci mala Allah kara maka lafiya dan Allah mala a ce mu addu'a akwai wani dan uwan mu ba shi da lafiya tun cikin watan azumi har yanzu bai tashi ba ya rabbi ka ba shi lafiya Allah ka warkar da shi ya bada sadaka naira ɗari wa masallaci Allah ya ba shi lafiya duk wanda bai da lafiya a cikin Allah ba shi lafiya amincin Allah ya tabbata a gare ka malam Allah kuma ya ji kan iyayenka ubangiji ya yi musu rahama amin yace ina buƙatar addu'ar ka ne da ta yan uwana ɗalibai na wannan majalisi Allah ya bani mace ta gari mai tsoron Allah mai ilimi sannan fara ha wannan malai girma wannan yana da hankali ko kaji me yace a ƙarshe wai fara ko da mai ya ce na a wannan taɓa baby gaskiya har ba da duka mata takardun mawukata ba to to Allah so ga yadda ribiyar sa ni wallahi hadda zan ce ma yazo a sama masa wata yar uwa Matan da ya kawo wannan maganin mai takan ba a tare da mu ba ni dai ba zan yi wannan addu'a ba kai kana da matsala gaskiya kana da damuwa ka sake rubuto nan takardar ka gyara ta ba za a amsa maka ba kuma in ba ka gyara ta ba zai yi wa samu matsala yawwa man da rashin wayo ba ban da diga ne kai ba fararen mata nawa ba su da kirki ba za mutunci kuma an ce maka farin abu shine kyau kai ashe ma baka ma san mace mai kyau ba Tau. Allah sawai. Yanzu kai haka ma addu'a ka je ka aure mai yadda cinye ka mai amfani. to gaskiya muna tare da yin dagaci a gurin da wata sai wannan dai ka kira shi kudan gana da shi yana bukatar sitin hamma da kafireto Allah gyara mu da haka ba zan san sonin tambayar wannan yace malam ni dalibin ka ne Allah ya yi wa mahaifina rasuwa yau kwana biyu kuma shi ma yana zuwa wannan karatu naka ya ce yana neman yan uwa su sashi a cikin addu'a Allah ya gafarta masa Allah ya haɗa mu aljanna ga sadaka ta naira dubu biyu ya bayar saboda Allah wa masallaci ya Allah ka yafe wannan dacci Allah ka gafarta masa ya Allah albarkacin wannan darasi da karatu da yake zuwa da Allah satuttukan da suka wuce ma muna tare shi Allah ka bashi aljanna amma akwai abin da na faɗa na ga kamar yan uwa ba su aiki da shi ban sani ba ne na faɗa cewa duk wanda yake zaune a wannan majalisi muke tare da shi yana da haƙƙi a kaina in ya mutu je ne ta'aziyya wa ɗan uwansa kamar yadda ni ma in na mutu ba na jin akwai wani ɗalibin wannan majalisi da zai iya zuwa gida na yi ta'aziyya wa iyalina yanzu ina zaune ina kallon ku muna karatu ko mu gaisa ko mu gaisa ɗaya daga cikin wannan namu mutum ya faɗi ya mutu ni ba zan iya ganewa ba amma a kasa samun wanda zai kira ni ya gaya mini a raka nan je ni ta'aziyya ni ma ai abin alfahari ne in je yau ɗalibi na ne wannan da cibin yaron na je na gaishe da yaransa ina amfanin da awa me ya saura mana in banda wannan zumunci na yadda watakila a ce ko ba a same ni ba a waya ga malam ikirma sai a neme shi malam a gaya wa malam fa akwai ɗaliban mu na tafsiri wane wane a unguwa kaza ya rasu duk uzurin da nake da shi insha Allah zan hukunta mu ci in ba na gari zan wakilta shi ko wani in ce a je a ce ina ta'aziyya amma dan uwa muna tare da shi muna karatu ya faɗi ya mutu ba mu sani ba to ni dai ban yadda ba to kaji kaji wani dan nasa har ya taba jamun baki a nan ba to ka duba Allah ai na san shi wannan Allah akbar shi ne wani ya rasu rahmatullahi alaihi Allahu akbar Allah ji kansa Allah ya fi masa ta muna ta'ziya to Allah gafarta masa da haka da Allah dalibai in dai wani ya rasu kun san kun fi ni yawa ba zan iya ganewa ba idan wani baya nan ko bai da lafiya ban sani ba ko ciwo mutum ya kwanta ciwo mai tsanani har ya kwanta ana duba shi ba laifi ko ban je ba zan tura a je ni ina ganin ba wai wai kawai mu zo mu yi karatu mu ta karatu to me amfanin karatun ba mu aiki da shi yanzu na zo na koya muku hadisin muhimmancin zuwa ta'aziya na koya muku hadisin muhimmancin gaida mara lafiya to kuma ɗalibi na na gindi na abin ya same shi kuma ni ba a gaya mun sani ni amfani wanda ce a ai bara a samu malam ba ai abin yayi nauyi ko ban je ba sai in tura a je ai Allah zai ba ni dana wataƙila ina da uzuri ko ba na gari ko wani abu sauransu so wannan bawan Allah muna fata a isa mana da taziya Allah ji kansa Allah ya fi masa dan sa ya huta Allah ya ji kanmu gaba daya mallan Allah ya ƙara maka lafiya da nisan kwana mai albarka Allah ji kan iyayenka da rahawa Allah ya albarkaci rayuwarka da iliminka Allah ya tsare ka da makiya da mahasada amin Allah ya kawo wata matsala ce ta rabon gado da wane ya mutu galiban ba na son raba gado irin wannan haka saboda an samu kuskure ko a ki faɗar wani ka raba ka ce wane kaza wane kaza alhali ba su ambata ba ina ba da shawara shi yaron ya zo ya same ni ko ya kira a waya sai in masa tambayoyi in ji suwaye misalin waye ya mutu suwaye matansa suwaye 'ya'yansa suwaye kannansa suwaye kaza zai fi a kan a turo takarda kawai a ce wani wani kamar wanda zai bugo wa malami ne waya kawai ya ce da Allah malam raba mun wani ne ya mutu to wasu kuma wannan saboda ke ta da mugunta sai su kisa faɗi sunan wani magaji kai sai ka kassama sai su je su ce sai su rike boye sun ce ai malam ne ya ce kaza alhali kuma sun yi dungushe sun boye kuma galiban gaban gado yawanci saboda fitinar da ke cikinsa an fi faddala a je wajen alƙalai ko kuma malamai su haɗa da alƙalai su ne kuma in sun raba a tabbata ko kuma a zo da 'yan uwa da dangi ba kai ɗaya magajin ba a zo da yan uwan da dangin gaba ɗaya a ce ga abin da aka rasa Allah gane nan sai ka sake rubutowa sai a rawar ba insha Allah to amma abinda na so na ƙara bayani a kai wani abu da ya faɗa sai ce wai ita wacce ta mutum nan wai yar fancoci ana biyan ta kuɗi kuma an ci gaba da karɓan kuɗin nan har shekara guda kenan ya halatta Allah ne da malam gida lafiya wallahi kun ci haram kun ci haram bai halatta ba ɗan uwana ku ji da kyau duk mutumin da yake aikin gwamnati ko aikin kamfani ko aikin wata hukuma ko ma'aikata daga ranar da ya mutu kwaban da zai biyo baya ba nasa bane sai dai in ma'aikatar ce ta sahale masa ko ita gwamnatin ta ce ta bashi da haka mahaifinku daga ranar da ya mutu ku rubuta ranar ku je ma'aikatarsa ku ce ranar kaza ya mutu a tsaye da albashinsa dan uwanku ya mutu ranar kaza ya mutu a tsaye da albashinsa ana ba wa mutum albashi ne ai saboda yana aiki ko to shi wannan mamaci da yake kwance a kabari ya yi aikin ne to ya za ku gayyato mutum bala'i yana kwance a kabari yana ana ci masa haram saboda bala'in san duniya kudin gwamnatin nan da kuke gani wanda fa ya ci shi babbe da bambanci da wani shugaba da aka ce barawon gwamnati me yasa muke cewa shugabanninmu suna mana sata ai duk muna jin a ranmu cewa kudinmu ne ko to kai ma ma'aikacin gwamnati karamin ma'aikaci da ka ci wannan kudin ba ta hanyar da ta dace a shari'a ba sunan ka barawo kwanan nan wani yake min fatawa wallahi tallahi karam kalla dattijo na Allah ya masa rasuwa babu ma abin da za a ci a gidan nan kuma Allah ya sani wannan dan albashin dai da shi ake talabtawa ake abuwa yau dai shekara guda ana ta karba bayan ya mutu ya gama rantsaran ɗansa da bayanin talaucin gidan na ce duk wannan baya mai da wannan harafin ta zama halal yanzu bayan ya mutu ma ciyar da ku wajibi ne a kansa ina raye ne ya zama wajibi ya ciyar da ku amma ya riga dattijo ya riga ya mutu ba sai ku ciyar da kanku ai dama yana daga cikin mutuwar ai ita tonan asiri ne da ita mutuwa ai kuma mutuwa dama tana tattare da matsaloli da damuwa ai dakatun da ya mutu ku dakatar da albashinsa haramun ne ya kuma gada haram ne cin kuɗin mamaci na albashi da za a yi ta tura ɓurin alat ɓurin alat ɓurin kuna ta cire kuɗi wallahi haram ne sai dai in gwamnati ta canja doka ban sani ba yau ko gobe ko jiya cewa ko da bayan ya mutu mutum ya mutu ana iya bashi albashinsa na shekara guda bayan mutuwarsa ban sani ba ban sani ba shi ma wanda yake karɓar fansho daga ratuci ai dan yana raye ne idan ya mutu tsayarwa ake shikenan benefit din ya kare da haka wannan kaka ta ku ku je ku mayar da kuɗin ku tattara iya adadin kuɗin albashin ku mayar ma'aikatan ku karbi account din ma'aikatan ku mayar kuma a baku receipt wani ce wallahi malam an mayar cinye za su to ai kai ka mayar su cinye mana a kiyama Allah zai tambaye ka ne wani ya cinye to a idan ka ce cinyewa za su yi ba kana zargin su suna cinyewa ba to kai ma ka cinye da kai da su duk da yayi ba ruwanka za a cinye ba za a cinye ba ai ba za a wani kuma zuwa ya samu akawuntan gurin to kai yanzu kai dan Allah ko haka yake a wannan kasar kai yanzu ma ba yake nuna ga mutu kawai daga mutuwa ka zo ka ce a cinye albashi ni ka gani ne akawuntan ya ka gani za mu rinka tura muku amma nawa za ka bani mutum yana kwanci a kabari ana karɓar kudin sa an yi negotiating birnin da ta balle muku za ka gane dan za a yi ta ganin ina kudin nan suke tafiya kuma akawun baya karya duk wani akawun wanda ya bude akawun sai an gano next of kin din shi waye dan uwansa ku daina yi bai da kyau arne wanda bai da addini bai damu da wannan shine yake gani ya ci banza ko ba banza ya ci ba inda kana sallah ka ne kanka dawo kanka bala'i tambaya ta ƙarshe ya ce Allah ya kare mana kai Allah ya maka sakamako da gidan aljanna amin ya ce malam mahaifinmu ne wallahi haka kawai ya ɗauki hannunsa daga ɗawainiyar gidanmu tun ba mu da wayo to kai ya kai ka sani tun da ba ka da wayo hadda za ka rubuto takarda to bari mu ji me yace yace tun ba mu da wayo yake wannan hali har mun taso mun san me yake faruwa karka manta tun ba su da waye yake haka baya daukan nauyinsu amma kusan taso a gidan baya daukan nauyinsu kuma ga shari'ar rubutu ta kalla duka dai suna gidan baya kuna gane tambayar ko har muka ga me yake faruwa wallahi kusan duk nauyin magidanci a gidansa ka ji tambayar ba duk nauyin magidanci a gidansa baya baya daukawa baya saukewa wannan nauyi ya ce sai dai mahaifiyar mu ce take ta fafutuka haka to kai banda kai mahaifiyar ta ku ai a gidansa take zaune shi yake daukan kulawa da ita watakila da lafiyarta ko kaza to bari dai mu bari ya karisa wannan baba ya sha na gargaza ya ce mahaifiyarsu ne take fafutukar haka kuma wallahi gashi mun iya kasuwanci mun daɗe a kasuwa to kowa ya kai su kasuwan uku amma saboda ba mu da jari kai malam abin da ya ba kyau kuma wallahi malam yana da kadarar da zai sayar ya faranta mana to ya zo wurin ya ce yanzu don Allah malam shawara nake nema akan yadda ya kamata mu yi mu nusar da shi kuma muna roƙon 'yan uwa su saka mu a cikin addu'a Allah ya kama na mafita to Allah ya ba da mafita to wannan dai dan uwa yana kukan mahaifinsu ne ba ya taimaka musu haka ne ko yaran ya ce duk wani nauyi na magidanci bayan wacce take ba fita da ana jin babbar 'yar kasuwa ce wani da kyautawa kuma abin da ya ba daidai ba ne matukar abin da yaron nan ya faɗa haka ne kuma ana bin sa bashi shi wannan mahaifi na ɗaukar nauyin iyalinsa gidan da komai don Allah ya ce liyin fi zu sa'atin min sa'atin ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه ai kokari a ilmantar da shi mai sani ba idan rowa ce to ai kokari a sanar da shi kar ya rinka rowa wa iyalin shi abu na biyu irin wannan magana ta cewa tun ba ku san me kuke yi ba haka yake kaga labari aka baka ko dai mahaifiyarka ta baka labari ko wasu suka baka labari to ba mamaki watakila da yana da hali ya yi amma yanzu bai da hali ba ya iya yi akwai bukatar shi mahaifin nan a tambaye shi me yasa baya ɗaukar nauyin watakila jarinsa ne ya kare amma kuma yana da kadara amma bai yi tunani ya sai da kadara ya ɗauki nauyin nasu ba Wataƙila kuma akwai wani uzurin da za a iya yi masa ba wai don na halatta abin da yi ba ba daidai ba kuskure ne to amma tun da Allah ya sa kun girma sai ku gode wa Allah kan ku kashe auren uwarku da ubanku saboda wannan yanayi ku gode wa Allah Allah ya sa kun zama balagu girma tun da har kana zuwa makaranta kuma ka gode wa Allah ya ba wa mahaifiyarku dama tana fafutuka ta nemo ya zo ci kenan yanzu mahaifiyarku ne take ci da ubanku take jiyar da amma kar ka manta kuma fa a ƙarƙashin inuwarsa take kuma a gidansa take kwana kuma kaza wani ya taɓa min irin wannan tambayar ni shi tun da yake mahaifinsa ba abin da ya taɓa musu ce ƙarya kake ƙarya kake ba abin da ya taɓa maka ka san lokacin da kake jariri mai maka lokacin da mahaifiyarka ta ɗauki cikin ka san mai maka akwai rashin ladabi saboda wani yanayi mutum ya buɗe baki ya ce wai mahaifinsa bai taɓa masa komai ba na san akwai murɗaɗɗun mutane masu wahalar sha'ani wallahi na sani to amma saboda janibi ne na mahaifi ba na so in kausasa harshe a kai saboda wannan mutumin a fusace ki ina faɗan wata kalma zai je ɗora watakila ma ya ce ai malam ma ya ce mu na kace kace gaskiya ba faɗa ba haƙuri da shi a je a gane me yasa yake wannan abu idan mahaifin nan naku zai iya zuwa to ka gayyato shi da kai da shi ku zo a gabansa ka yi mini wannan bayani na ba da lokaci ga malam ikirma na yi mai magana in zai yi kurin a ce masa ina neman sa ina son ganin sa in zai yadda ya zo in bai zai yadda ya zo ba to a kira a waya a saka a hansuri yaron ya yi bayani ya ce malam ga mahaifinmu nan ina so a gaya mana hukuncin shari'a a kan wani karkace ka kawo shi kada ka ce malam a mana bayanin hukuncin shari'a in za ka iya to in haka ba za ta yi ba fa ku je ku nemi sana'a ku je ku nemi sana'a kuma wannan ta ku karfafe ta da karfin jari ta ci gaba da ciyar da ku shi kuma ku yi masa addu'a Allah shi da shi in haka ba za ta yi ba ku nemi wani malamin da ya yarda da shi a unguwarsu ko a garin dole ne in musulmi ne ai ko da yana wata kungiya ne ko wani ta sunna ko ta bid'a dai ai akwai wanda yake karkata zuwa gare shi ana gani yana ganin girmansa neme shi ka kai shi don kada ya mutu akan wannan yanayi cikin ladabi cikin girmamawa cikin mutuntawa amma da za ku nemi sana'a kai da yan uwanka ku je ku nemo abin da za ku rike mahaifiyar ku